سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna gode wa Allah da ya ba mu lafiya ya kawo mu wannan dare na litinin sha 24 ga watan rabi'un al-akhir bayan jira annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 28 ga watan 11 2021 miladiya a ajinmu na karatun alkur'ani na marigayi malam yahaya yola wanda shine aji majalisi na hudu kenan allah yadda wanda babban malamin a sheik muhammad awal adam al-albani rahimahullahu ya assasa shekaru goma sha kusan biyu da suka wuce insha Allah za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya a jiya a yau allah yadda za mu fara daga suratul fatiha har ila yau sannan ko mu koma mu karanta inda muka tsaya a jiya daga suratul masad kenan ko kuma suratul nasr kamar da aka saba za a biya suratul fatiha sai a amsa sannan sai mu koma surar za mu ci gaba da karatu a kanta an samu shawarwari daga malam dauda a zahiri za mu rage gudu a karatun saboda tsoron wasu kila a basu a baya don mu ba da dama kuma mutane su dinga karantawa su kansu ana ji me ake yi tukunna ko insha Allah Allah ya saka da alheri da sauran shawarwari da aka bayar Allah saka da alheri a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمسى بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to wa zai iya karantawa wani bu karanta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين jayid barakallahu fi kawai siratan ladina an'am sosai maimaita mu ji an'am na'am
صراط الذين أنعمت عليهم ka daure nunin sosai an'am ajita ta fita an'am
صراط الذين أنعمت عليهم kama kana fataha ne ko an'am an an an misali siratan ladina an an amta alaihim na'am صراط الذين أنعمت عليهم Mhm. to shi kenan jai barakallahu fika sewa mutum uku to na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
jai ahsan Allah ilaik sai dan yaro ko gashi ne yace da kyau.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم maimaita ihdina اهدنا الصراط ba ha babba ba ba ih ihdina kawai ihdina اهدنا الصراط المستقيم na'am صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
a baka ja da kyau wallahi ko ghair maghdubi alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين to ahsan Allah ilai to yayi haka insha Allah haka za a dinga canki canki ko a nuna mutum a ce karanta ko in Allah ya da kamar yanzu mun gama kuli ayyul kafirun haka za a sa
a karanta Allah yadda za a saurara a karanta tukunan sannan abi
bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا غامتا ننكو madda shine fataha amma sai a mishi mai lankwasa kamar tafiyar tsutsa haka ko ya za a zo da allo insha Allah nan gaba za a dinga du- nunawa ya to za a ja kamar yadda aka saba ja hudu ayyuhal kafirun ra'un din za a kaurara ta saboda ni saboda damma take da shi ko kafirun la a'budu madda a'budu ba a'budu ba la a alhamza ta dauri al'ain ko la a'budu ma ta'budun wala madda shi ma'antum to nunun din nan za a gaba komai a kanta antum na antum ko a gama garin larabci antum amma a tajwidi antum sai an yi gunna haka in aka gaba komai akan nunun sakina to alama za a yi mata gunna ne ko dai gunnar idgham shigarwa ko gunnar al-ikhfa za mu dinga sanin harufan a hankali a hankali nan gaba insha Allah za a dinga sako su ɗaya bayan ɗaya har kowa ya kiyaye haddace su gaba ɗaya da izinin Allah antum to mutum ba zai ce wala antum ya wuce a in ya ga nunin ba komai a kanta babu komai a kanta ko kamar da yake a nan to za a yi mata gunna kenan wala antum antum abiduna ma a'budu do ma a'budu wani hukunci kenan kalkala ko har yanzu ban fara faɗin nauyin kalkalin ba so nake a saba da shi tukuna sai a fara cewa su gura ko gura da sauransu insha Allah wala ana to a rubuce ya kamata a ce ana haka ne alifun ko alhamza nunun sai wani alifun a kan shi kuma ana ya kamata a ce amma me yasa muke karanta wala ana kawai ba mu cewa ana gashi nan an mishi wani ɗauri cikakken ɗauri to duk harafin da ka gan shi da cikakken ɗauri ba a furci da shi wurin karatu irin su ƙula'ika a rubuce za ga ula'ika ne u alhamza da bamma sai wawun to wawun ɗin za ga an mushi cycle ne complete an ɗaure shi gaba ɗaya ma'ana an gane ko to ba a furci da shi yana nan in an tashi rubutu yana nan amma ba za a yi furci da shi ba ba za a ce ula'ika ala hudan min rabbihim ba sai da ce ne ula'ika misali ana mutum ba zai ce wala ana abi saboda kan wannan alifin din an mishi dauri cikakke a ƙur'anin nan al-mushaful madani da ake amfani da shi ko mushaful madina daurin da ake yi kaman antum wala antum aya ta uku ai za a ga mimun din ne akan ta dauri ne amma za a ga kan ha'un ne kan ha'un ne ake sawa ba ɗauri bane cikakke to shine ɗauri an tun ko amma duk wanda kaga an mushi ɗauri sosai irin nan ana din nan wala ana to ba a furci da shi mutum zai ce wala ana ne kawai bai ce wala ana a yadda yake ba an gane wala ana abidun ma abidun ma an ga ma guda biyu ko bayan shi mimun din an mata mene shadda ya nuna za a shigar kenan idan ba mu kenan ana abidun ma mutum ba zai tsaya mutum ba zai wuce da karatu haka kurin ba zai ce wala ana abidun abidun ma saboda zai shigar da shi ya gunna kuma abidun ma abattum abattum dalun ba ta da komai a kanta dalun ba komai a kanta sai tawon ɗin ita kuma akwai shadda shi ma shigarwa ake ba za a ce abattum ba sai a ce mene abattum kawai an shigar da dalon da cikin mene ta'u wani nau'i ne na idgamin Allah ya da a hankali ba zan dinga faɗin sunayen sa yanzu ba za mu saba da su tukuna sai a dinga saki wannan ai kaza ne wannan haka a hankali insha Allah abattum mutum ba zai ce abattum ba ya kalkala akan dalon ya ce abadetum ya shigar da dalon din cikin ta'u kamar dalon din ba ta nan abattum abattum kawai wala ana abidun ma'abattum haka za a karanta wala antum abiduna ma'abud kamar maimaita waccan aya ce ilis ɗaya ne lakum dinukum lakum dinukum waliya dini lakum dinukum waliya dini ba waliya din ba haka mutane sai karanta wani lokaci waliya din a'a waliya din lakum dinukum waliya din lakum dinukum waliya din na'am amsa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun qul ya لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد قلنا أنتم وأنتم بكويكو أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد عبدتم ولا عبد ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ولا أنتم عابدون ما الكبر لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين to amsa a karanta akan baya bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين بسم الله ah ni ya kamata in karanta yanzu ko bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد to mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين نعم وزي كرم يا رضا كرمتا تو بسم الله آه aya ɗaya za karanta in kai bismillah aya ɗaya sai a yi ta jerawa haka mace to karanta fara bismillah gyara harufanka rahmanin rahim ha na to sai na gaba Mhm.
ولا أنتم عابدون ما أعبد Mhm. sai wani ya karanta Ah, ita a karanta ta gaba ce za karanta wannan su. wala ana aya ta hudu ce taka wala ana abidu Mhm. Mhm. to gyara lakum to waliya din waliya na maimaita lakum dinukum waliya din yawwa to abin da ya shi aka fi so kuma a ji kuskuren a gyara ko yanzu ba zai mance ba har abada insha Allah lakum dinukum waliya din insha Allah har yanzu ya rike kenan har abada insha Allah to haka ake so to wani wa zai karanta sura kuma gaba daya mutum a wanda yayi ba zai maimaita ba me hula to waye riga a cikin ku to daya bar ma daya to fitar da alhamza da al'ain ana ana ko Mhm, wala ana ولا أنا عابد ما عبدتم ba a jan ainihin ɗanka da kyau wala ana a a wala ana abidun ma'abattun ain al'ain na'am
ولا أنا عابد ما عبدتم
zai sallallahu alaihi to ba shi ya karanta shi ba
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد na'am ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
zai لكم دينكم ولي دين
to ahsanallahu ilaikum to yayi bari mu tarjama sai mu kuma dawa kuma mu maimaita insha Allah suratul kafirun ko makkiya ce a maka aka saukar da ita ayoyinta guda shida ne a kafirai yadda malaman tafsiri suka zo ina jawo hankali cewa wannan fa ba tafsiri muke ba irin tafsiri na malamai irin namu ne na ɗalibai za a karanta abinda ake cewa tarjama kenan a ɗan faɗi ma'anonin daidai gwargwadon fahimta akan zance mafi rinjaye in Allah ya yarda a fahimtar shine fasar ɗalibin kenan to daga nan saboda ana so ne haka fariqus salaf yake wurin karatun alkur'ani idan an karanta kasancewa ne kake karantawa shine zai baka damar tadabburi da aiki da shi ko Allah ya taimake mu to za mu dinga ɗauka kaɗan-kaɗan ana tarjama ana faɗin ma'anoninsu daidai gurgudu yadda mutum zai riƙe in Allah ya da ba tare da tsawaitawa ba yadda malamai suke mu ɗalibai ne bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin ƙai Allah ya ce kun ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku kafirai ya ku kafirai kamar ya ku arna an kira su da sunan su kenan ko kaga tun daga nan za a gane wasu abubuwa akwai musulmi akwai kafirai kenan kafirai ne suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka roƙe shi saboda a samu zaman lafiya da sulhu abin da ya kama ko shi ne ma in ka gana maka ce mishi interfaith ko interfaith dialogue da whatever name they call it kowane ma suna suke kiran shi cewa wannan shekarar a yi musulunci a bauta wa Allah shi kadai a yi tauhidi wata shekarar kuma a bauta wa gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda wannan shekara a bauta wa Allah a yi musulunci wata shekara su kuma su bauta wa gumaka tare fa ko kuma wannan ya rufe kofar shi wannan shekarar wannan kuma ya buɗe wata shekara shine Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kul ayya muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ka ce musu kai annabin Allah tsira da amincin Allah sabata a gare ka ka ce musu ayyuhal kafirun ya ku kafirai dan a nuna abun ma ba zai yi ba kenan ko tun farko to ku sani la a'budu ma ta'budun ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba na allolin ƙarya da gumaka wanda ba sa iya kare kansu ba sa iya amfanarwa ba sa iya cutarwa alloli irin waɗanda muka gani a lokacin corona a ƙasar india aka dinga ɗebo su ana jefa su a teku mutanen suka ce sun yi ji haushi ne allolin sun kasa kare su daga cutar corona ina ga mutane da yawa sun ga kilif ɗin ko rahoton ne lafiyayye لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا kafin Allah da zai iya kare kanshi da ruwan lokacin da aka sami iska misali lokacin da tsunami ta zo inda ake cewa alloli suke gumaka da ake zuwa a roƙa sai ga allolin sai ruwa ya zo su ma sai ya buge su kuma sai ya shige da su teku su da ya kamata su taimaki mutane su ma sai an taimake su to irin waɗannan allolin su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la a'budu ma ta'budu ni bazan taba bazan bauta ma abinda kuke bautawa na alloli ba na jabu na ƙarya wanda ba sa iya kare kansu ballantana su taimaki wani ko wala antum abiduna ma a'budu kuma dinnan kafiran nan da nake magana da ku ba za ku bauta mu abinda nake bautawa na ba Allah ɗaya kenan ku ba musulmi bane Allah ya sani cewa ku ba za ku zo a halin yanzu ku bautawa abinda nake bautawa ba shine Allah ɗaya wala ana abidu ma abattu kuma ni ko da anan zuwa gaba ko da nan gaba ne ba zan taɓa bautawa abinda kuke bautawa ba waccan ta farko la abudu ma ta abudu manzan Allah sassan yana musu magana ne a cewa a yanzu a lokacin da suka nemi a zo a dinga interfaith din shi ya bauta wa Allah shekara ɗaya tare da su su masu bauta su ya bauta wa gumaka wata shekarar haka shi ne wala abu mata abudun a yanzu ba zan bauta ma abin da kuke bautawa ba wanda na gumaka na allolin ƙarya wala ana abidun ma abattu a nan gaba kuma ku sani ya zama siffata ta har abada ba zan taɓa bautawa abin da kuke bautawa ɗin ba shi ne wala ana abidun ma'abatun sai Allah ya maimaita cewa wala an tu ma'abiduna ma'abudu ka ce musu kuma ko zuwa nan gaba kuma ba za ku taɓa bautawa abinda nake bautawa ba shi ne Allah kare laƙun dinukun waliya din addini na na musulunci sun ci addininku yana wurinku ku ci gaba da rike kayanku ku ci gaba da kafircinku da rike allolin ƙarya waliya din ni ma zan ci gaba da rike addini na na musulunci da bauta wa Allah shi kaɗai zama mun gani maimaita Allah ya ce ƙuliya ayyuhal kafirun ka ce musu ya ku kafirai waɗanda kuka nemi a dinga bautar Allah shekara ɗaya wata shekarar kuma a koma ana bauta gumaka la a abudu ma ta abudu a halin da ake ciki na yanzu ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba na gumaka da allolin ƙarya wala an tuma'abiduna ma'abud kuma a yanzu dinnan na san cewa ba za ku bauta abin da nake bautawa mana Allah daya mahalicin kowa da komai wala ana abidun ma abattum anan gaba kar ku sa rai zan zan bauta abin da kuke bautawa har abada ba zan bauta mishi wala antum abiduna ma'abud kuma har zuwa nan gaba ba za ku bauta abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliya dinu addininku na shirka da kafirci ku rike shi can ni ma zan rike addini na tauhidi da imani da Allah shi kare suratu tana karantar da bara'a ke baran-baran da kafirai addininsu daban namu daban kuma ba za a taba zama ɗaya ba an gani to in mutum yana karanta ƙuri'ar kafirun abinda yake karantawa kenan a takaice insha Allah Allah ya taimake mu to za mu koma maimaita karatun allah ya dama yanzu haka za mu dinga yin mun karatun sai mai tarjama sai mu koma kuma sai mu kara maimaitawa sai zauna mana inda hali sai mu fara ma daga farko har mu koma suratun nasi to mu karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun
ce musu ya ku kafirai ko an kira su da sunansu na kafirai duk wanda ba musulmi sunan shi wani kafiri duk wani wanda ba musulmi ba kawai sunan shi kafiri shi yasa sakwata sai su ce anni ko la abudu ma ta'budu ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba na gumaka ko kiran annabi Isa da sauransu duk kafirai wala antum aabiduna ma a'budu kuma kuma ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba na Allah daya wala ana abidun ma abattum anan gaba ma kar ku dauka yanzu har zuwa nan gaba har abada ba zan bauta wanda abinda kuke bautawa ba na allolin ƙarya wala antum aabiduna ma a'budu kuma kuma ba za ku zama kuna bauta ma abinda nake bautawa ba na Allah daya har abada har zuwa nan gaba lakum dinukum ku rike addinin ku ku ci gaba da yin shi da kuke so da sharholiyar ku da hauka waliya dini ni ma zan rike addini na musulunci da tauhidi zama mun gane ko to mu ƙara karanta sura bismillahir rahmanir rahim qul ya
lakum dinukum waliyadin mutafi kasa bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس
بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
shi kenan insha Allah Allah ya mana albarka gaba daya Allah ya sa mu ga hasken alkur'ani a cikin kaburburan mu ya zama mana jagora a rayuwar mu ya ba mu ikon aiki أمهات المؤمنين يا أمهات Allah ya shige mana gaba fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
wannan shi a saman
labin yake ne ga wannan ko ne alar zikir insha Allah da awon ta'ati insha Allah ta'ati ta'ati ya ce insha Allah daura shi inda rawa za a da da wannan ne dole sai a fitar shi eh tsarin wannan ta nan kifi
za a daga shi ta lokacin ana wa malam Allahu Akbar